أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا لا لياق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والسة الباقية لا زالت للأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقلاب فريد داري على الإبلاج هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والأمانة والسلك والتوفيق والهداية واللطف والمعرفة بجاه نبيك وحبيبك وعزيمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيمة شيء هجري لنا بهذا المهدر والكائف بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب المباركة حتى ترده إلينا في وقته احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فدين الله منا زمان دريدة همسين دقاء أشكل التاهم شيهم جواهر المعاني اللهم انفعنا بها اللهم انصرنا اللهم ابتها لنا بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم a jiya mun kai matakan ƙarshen gurin da muka tsaya dabbobin da Allah shi an tambayi shautu ya ce dukkan dabbobin da ke duniya suna gidan aljanna duk dabbobin da ke duniya da kasan shi akwai su a gidan aljanna guda uku ne guda hudu ne kawai wanda aka ware kaman kare kaman kirdu mai kenan kyardu biri da alhazir da kanfuzu kanfuzu shi ne ban san wannan dabbar ba sai kuma wanda Allah ya istisna yansu kamar dabbobin annabawa wanda annabawa suka yi amfani da su to wayannan gaba ke daya harkarin ashabul kafi yana cikin aljanna saboda sun zauna da mutanen kirki su ma sun zamo na kirki to yau karatunmu za mu shiga abinda shau tijani ke magana wa min imla'ihi rabbilawa nukala halaktu januta ala ra'as isnaini wa hamsina alfa sanatan min man sha'il alami Allah ya halicci aljanna ala ra'as isnani wa hamsina alfa sana dubu hamsin da biyu a dubu hamsin da biyu aka aka manshail alam shine mafarin alam baki daya manshail alam wa halaka adamu alayhi salatu wassalam ala rasi isnan wa sab'ina alfa sanati min manshail alam wato yin aljanna da yin annabi adamu lokaci ɗaya ne Allah ya yi su ga baki daya a cikin lissafin To abin da ake nufi yaya mutum zai iya gane ayyamu fi yomin kana idaru hamsin alfa sana fi yomin kana idaru alfa sanatan mimma ta'uduna sannan ayyamun lahi ayyamu ayyamu guda uku wanda ake magana da su wannan ayyam inna lillahi kama kala sayyidina amadu rufai ke cewa inna lillahi salasu mi'atu alfu alamin Allah yana da alam alam dubu ɗari uku ne. Al'arshi bi jami'i ma fi jaufihi min al'awalimi, mina alamun wahidu. Al'arshi da duk abin da ke tare da ita, na duk abin da ke cikinta, alam ɗaya ne, to irin wannan alam ɗin, alam ɗin Allah yana da dubu ɗari uku, alam alam. alkamilu minar rijali namiji daga cikin mazaje shine man adalahu Allahu ala jami'iha wanda Allah ya nuna masa su dukkan su ya gansu walai zalika ba wanda zai ga wayannan alam din gaba daya illa al-fardul jami'i sai fardul jami'i alam alam in aka ce alam wato guri ne mai wahala mai wuyan riska alamun rab alam alam wanda ubangiji yayi kaman a ce duniya da lahira shine daya kaman a ce al'arshi wa ma haulaha shine biyu to alam alam Allah yana da dubu ɗari uku ne dubu ɗari uku yake da shi amma ba kowa ne yake gani ba illa fardul jami'i sai wanda yake fardul jami'i daga cikin wa'inda min kumalur rijal daga cikin mazaje annuwabur rasul na'ibobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke kaiwa kan wannan kujerun suke gani to abinda farkon abinda zai baka lissafi shine sana sanatun to in aka zo a wajen sana shekara abinda zai fara baka menene haimaniya sannan menene dakika sannan menene sa'a sannan menene yawmun sannan menene usbu'un sannan menene shaharun sannan menene sanatun wannan daga nan yake tashi lissafinsa daga haimaniya sai dakika daga dakika sai sa'a daga sa'a sai yawmun daga yawmun sai usbu'un daga usbu'un sai ashhurun daga ashhurun sai sanatun to daga sanatun shine bidaya a wancan lissafi amma kowane abin duniya ko menene da ka san shi yana farawa daga haimaniya ne shi ne yake ba da cat din nan shi kuma wannan haimaniyan shi ne wanda ake haɗa shi yake bayar da yaya za a yi wannan kan agogonka ya buga kan agogonka ya buga daya to shi kuma yadda malamai suke magana a kansa yana daidai da tafiyar da rana take yi ne a cikin falaki la shamsu ya bugi la antu durukul qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbihun to wannan tazihin al falak fihi yasbahu to wannan shine idan duk agogonka zai buga ɗaya haka to rana tana buga farkon duniya da ƙarshen duniya ne wannan catch na agogo saboda gudun rana gudun da yake tafiya shi kuma yana cikin falakinsa ne yake tafiya daban saboda haka rana ba ta shafan wata domin rana tana sama ta hudu ne wata kuma tana sama ta ɗaya tsakanin rana da wata sama ta hudu rana take eh tsakanin duniyar mu da rana tafiyar mil miliyan casa'in da biyu ne da wani abu eh zuwa rana wata kuwa mil miliyan ishirin ne da kaga layan bagi baya yiwa to wannan tafiyan to da shi ake samu a samu haimaniya shine daga nan sai baka dakika sai a ce minti sannan sai a baka minti ko daga minti kuma sai baka awa sa'a daga sa'a kuma sai koma maka haka yake tafiya to baya haduwa la shamsu ya bagi laha an tudrik al-kamara baya yiwa ko sufi na rashin lafiya ne hanyarsa daban eh shi tafiyarsu ma tsakanin rana da wata ya kai mil miliyan sittin da wani abu sai na rasu sittin da wani abu rashin lafiya ne rashin lafiya ne kamar yadda rana take rashin lafiya ita ma tana rashin lafiya eh amma ba su haɗa hanya ba ko obis kalin zarrace eh wa amma sanatu fa kanat awwalu amri ayyamuha ka gani go to shekara kuma kamar shine farkon lissafi kamar mu yadda mun lissafin kwana daya kwana biyu kwana uku to su kuma shekara a ayyamun rabbi shi kuma shine shine shekara yace kwana daya shekara biyu yace kwana biyu shekara uku kwana uku fi yomin kanar gidaru alfa sanatin kina ayyamun rabbi kowane shekara guda shine kamar matsayin kwana daya na ayyamun rabbi to amma yadda karatun yake yadda yake rikicewa a kuma ayyamun a cikin wannan ayyamun duniyan ake yin wannan sai ka yi sujada sai a maka fatahi shine wa'inda mutumin da ya tafi yin aure bayan ya yi amin ya shiga wankan gawa amin ya shiga wankan juma'a ko ko wanda yake wanka a masa a cikin abin da yana wankan janaba ya wanke wannan gefen kafin ya wanke wannan gefen ya tafi wani gari ya yi aure gashi shi ya gani kuma ba wani zanno ba ba wahamu ba to a cikin ayyamin layi ne aka dan tsare masa kawai sai shiga cikin wa'annan ayyaman gashi mai yawa kuma mai gudu to sai ka yi sujada sai ka ga mutum ya ce maka ya yi sujudi shekara dubu ashirin ko kuma nan kuna zaune kuna jiran shi ya ce assalamu alaikum kuma tsawon zaman sa yanda ka saba na al'ada baka kosa ba balle ka tafi shi kuma ya yi wannan sujudin saboda an yi ɗayyin gurin in mutum yana son ya ga irin wannan sai ya duba abin da ya shafi kan wannan da ya fito da uzairu ya uzairu kaga ai Allah ya tambaye shi kam labista ta ce labis yoman aw ba'd yomin sai ya ce fasalul adina ka tambaye masu lissafi ta ce ne koma garin tukunin tambaye masu lissafin sai ga shi ba ba yomin bane sai ya shafi shekara ɗari ne amma a wajensa kwana ɗaya ne to kaga sanatun فأول أيام أول الأمر أيامها أيام الرب ويوم الرب هو ما قاله سبحانه وتعالى يوما وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكذا كان ga farkon sana ya baka yawmu yawmu a can kuma ya baka shekara dubu ma a yawmu to kaga a cikin yanzu idan an ce mutum ya shiga wuta a ayyamun lahi ne na ai shigan wutan can ba irin nan ba ne. In ka yi awoyi a duniya, awa awa ishirin da hudu shine kwana ko? To a lahira dubbai ne. Na su ji jiki dai. Ta ai canjin juyin kuma za ka duba yanzu duk lafiyar da kake ciki yanzu da farin ciki da bakin ciki wanne ya fi yawa ne a duniya bakin ciki ai yanzu yana taɓa ka duk wani ni'imar da Allah maka yake kan ba ta yi ba yanzu a haɗa ka da ciwon kai dan time kaɗan sai ka kama tun da Allah yake bai taɓa maka rahama ba da malmalewa yake yi to wa'innan ake son mutum ya gane haufu da raja'u ne ai a cikin nan to abin da ake son mutum ya gane a lissafin kar ka ga to ya za ka iya yin haƙuri a sa hannu a wuta na minti biyu kaɗan yin haƙuri na minti ɗaya kawai to ai saboda jalala ce ai sai ka ji tun da kake a cikin halittanka Allah bai taɓa maka ni'ima ba komi za ka mance ka zubar ka zubar da kayan yakin ka ka dawo to haka ne to kaga to sai aka ce za ka yi mintoci balle za ka yi shekaru ba ai ba yayi Allah yake yi wa hada yawmul mazkur wannan ran da ake faɗa inna ma huwa mimman sha'il alami daga fara alami ila halittar jannati zuwa halittar aljanna kaga man sha'il alam halakal halakal jannati ala ra'asi isnani wa hamsina alfu sanatin ne min man sha'il alami alam وخلق آدم عليه الصلاة والسلام على رأس اثنين وسبعين ألف سنة من منشأ العالم كذلك حالتا الجنة دا النبي آدم لوكتي دي لوكتي دي تومي على رأس اثنين وسبعين ألف سنة فيشتو وما خلق الجنة إلى آدم فهو أكثر منها أحكم كما gashi an halice ta min man shal adam ila halqil jannati sai ce to amma halqu adam halqul jannati daga halittan annabi aljanna ila adam zuwa ga annabi adam fa huwa aqsar minhu shi kuma fita daituwa amma kuma isna wa sab'una alf sanati eh wa sab'ina alf sana haka ne eh intaha wasu ila sai na radiyallahu anhu an tambaye shi wasu jani kuma ainiyatun zati menene ainihin zati wasu fatin latiya mu'taqidun wani siffa ce wanda almuhaqqiqina min ahli Allah suke itikadi na Allah fa jabar radiyallahu anhu bi qawli sai shauda ne amsa amma zatu abin da ake nufi da zati min haisu ma hiya hiya yadda take haka take bai ainun qa'imatun abu ne mai zaman kansa waya mutasifatu min jami'i sifatul uluhiyya ana siffata ta dukkan siffofi na uluhiyya wasu ma ya da sunayenta lakinnaha sai dai ita fi gayatul bu'udi ta yi nesa wani hayatul sa'ubati kuma tana da wuyan hawa fi idrakin laha a riske ta wal ilmu biha balle ka santa ba za ka riske ta ba ba za ka santa ba amma za ka san tana nan walaysa da adamin muhaqqiqina babu wani daga cikin wani malami muhaqqiqi babu wani daga cikin malamin hakiki wanda zai santa kai wala jami'an nabiyina babu wani annabi ma da zai santa wal mursalina babu wani mursali da zai san ainu haqiqati ma ada qudwatul uzma in ba qudwa din nan al uzma shine sayyidina maulana rasulullahi babu wanda ya san ainu ainu ainihi babu ainu zati manzo Allah shi kadai ne annabawa babu wani muhakkiki wani ka san ma'arifa ka ce ka san Allah ainihi ko wani annabi ko wani mursali annabi Muhammadu ne kawai an hida biha manzo Allah ne ya kewaye ta da ilman sani au yudraku la haqiqatan ko a samu wanda yace ya riski haqiqanta tumaz wanda ake tanyizinta biha an gairi a waninta babu shi annabi Muhammad shi kadai ne ka tamayizil ashiyai kamar yadda aka bambance ruwan gishi da ruwan zaki ko kuma kamar yadda aka bambance fetur da kananzir ko ka bambance ashiyau kawai kawai ko ma me ba kamar kana babu ala babin wannan daban sunan shi kaza in ya zamo kaza kuma an yi mar kaza kenan in ya zamo kaza mar kaza wa inna ma ma'arifatuhum biha yadda suke sanin Allah a siffa wa idrakihim laha yadda suke riskanta ko qada'un bil ajaji anha shine kawai ce rashin iya sanin shine sanin qada'un bi ajaji anha ba mu iya sanin zati ba saboda ba a sani shikenan an san shi me ya nuna maka girman sa yafi karfin a sani girman sa yafi karfin a sani shine kawai ma'ana ma'al itiraki zawatihim tare da sun kekketa zatuttukan jikinsu min haibati azamatiha sun shiga sun ga abun baya yiwa in ka je za sai a sa maka bacci eh tun kana tafi Allah ce kana da tunani da hankali ne tukuna kake ganin abu don an sa maka bacci ba ai magana kare to kaga ka narke kenan ka kare ba kana zabba wa dakka wa mahika wa sahika wa mitta ba ka na don ka tashi ba mu labarin abin da ka gani a cikin bacin ka to haka abin yake yanzu ga abu guda aljani ai mun fi karfin sa me yasa ya fi karfin haiban sa ne in ka gan shi da kai da shi ka fi sarrafa shi yanda kake tsoron sa haka yake tsoron ka kuma yanda yake haukatar da mu haka muke haukatar da shi shi ma sosai ai ga ba ka hada eh ayin ka shafa su ma haka wanda ka shafa ka rikitar da shi a cikin su yanda ka ga mahaukacin mu kake gudu haka su ma suke gudun shi ya gamu da gamunsa shi ma shi ma ya gamu to amma ka ga haibansa saboda ba irin halittar ka bane inda ka gan shi ba za ka tsorata ba to ai shi zai fara gudu ba za ka tsorata ba to amma jikinka ba zai baka ba saboda ba irin halittarsa ba ne an riga an kamba ma maka shi a zuciya ana faɗa maka ba a ganin shi daga kaga kuliya mai kamar ko zuba ido ya yaka ya matso ka nake kokarin cewa inna lillahi sai gudu to shi kenan to shi kuma daga ya kare da kai to ya san yana da nasara kanka kaji da abin yake to haka abubuwan suke amma ai babu wani halitta da ta kai halittar mutum to amma sai aka ba kwanaki nake gaya muku idan bagbu damo dan zai fada da zaki a daji zaki gudu yake e zaki gu yake amma me yasa damo yake ba wa zaki wahala saboda yawan azumi baya cin abinci da yawa idan ransa ya ɓaci in ya kumbura sai zaki ya gan shi kamar ɗakin nan a ba irin wa'annan ba Wai, a wannan sirrin rashin cin abinci abin da ake son mutum ya gane kenan ai yanzu duk wani abin da kake son ka dinga sani ko a wajen Allah ne da wani abu ka kallilin da'ama wa kallilin nauma ka rage cin abinci da yawa ka rage bacci ka rage mu'amala da mutane ai za ka riski abin da mutane ba su sani ba shi ne dalilin shiga halwa ba to ai daga nan ne kake gane waɗansu abubuwa na ubangiji saboda ai shi wannan abincin yana yana sa ka kai kumburi ne cikin kuma fiyaf shi kuma rashin cin abinci yana girmama ruhi ne jikin kuma ya karami ai masailun din kenan wani abu ne daban to su ake dubawa a ga yadda mutum zai riska yaya za ka yi ka riske abubuwan da zai kai ka ga inda ake bukata masu training din hawa sama ba sa cin abinci wannan duk wani hudun duniya wanda yake da hawa abin nan sai ya masa training din halwa saboda cikin ka ba za ka je ka dinga kwasan wannan kana tafkawa ka tafi shiga jirgin ma da yanda yake juyawa yadda ya ga dama a juya ka kada ka baka yi amai ba yanzu ka je ka sha kunu da kosai an dauke ka an wujijjiga ka ba sai farkon ka ba amai ba ne duk wannan abin zai fita to shi kuma ba ba shi yake bukata ba dama ruhin ka ne ake son yayi karfi wanda kalle kallen da suke yi a sammai abubuwan da suke ganin ba za su ji tsoro ba saboda ai ruhaniyar su ne ta yi karfi ruhaniya ce ta yi karfi in ruhaniya ka ta yi karfi ba kowane abu ne za shi ka tsorata ba amma dai gangan jiki ne fuku cika cika cike da gishiri kai ne wannan kai ne wannan ga ai baduni kenan kawai dan kankanin abu sai har giza ka haka abubuwan suke Allah ya kiyaye wannan wa misalin zalika fi shahidi idan kana son ka gane haka a fili law farradna rajulan akmahu kadarta ga wani mutum makaho la yabsuru shay'an baya ganin komai wa wada'nahu hawla an-nari sai ka zo ka aje shi kusa da wuta qariban minha yana kusa da wutar amma ba ba gani makaho ne akamahu ne ba ma ya gani ne ya makance ba a makancen aka aje shi fala yushakku annahu yahisu bi ihraqin nari in kun tambaye shi ya kake ji zai ce maka ya ji wani ɗabi'an da bai san shi ba shine ne shine kunan wuta kusa da shi waye ga mar to waye ga mar ai ya ji a jikin shi ne ko to to haka abin yake kaga fala shakku annahu yahisu bi ihraqin nari zai ga maka yana jin kunan wuta wa shiddati harasi kai zafin fa ya mara yawa wala yudriku laha haqiqatan amma bai san me ya wuta ba dan bai taba gani ba kuma bai taba ba amma zai ce maka zafi fa ya dame shi kuma ba sai kun gaya mana ne sunan abin ba a shi zai faɗa maka siffan abin da yake ji sai a gane aikin to haka Allah yake da haka ake sanin Allah da haka ake sanin Allah ba za ka ce ga yadda yake ba amma za ka faɗi siffofi kuma duk wanda ya ji ka faɗi siffan nan ya san ka sani ya san ka sani kai da kake ka ji ka san komai in an ga ne faɗa maka ya ce yana fajin zari ɗabi'an da yake ciki da ba shi ne irin su yanzu ba kuma abin yana in ya faɗa zai faɗa maka yana jin jini watakila da farko watakila ya ce maka ya karu watakila ya ce maka to fara zafi nake yi watakila ya ma ce a ɗauke shi ba zai iya ba. Saboda zafin ya kaga yana matsawa to wannan matsawa cikin hadaran shi ne yake sa mutum ya narke sai ya rasa kanshi ga baki daya saboda ba zai iya ɗaukuwa ba to in aka tambaye shi makaho ne dama bai san wani abu wuta ba amma ya faɗa muku ko ma bai faɗa maka ba jikinsa zai faɗa maka kuwa ko ma bai faɗa maka baki da baki ba to jikinsa zai gaya ma yaya asalin abin da yake faruwa jikin zai nuna maka gumi na fita, eh, gumi na fita, haka zai gaya maka, gumi na fita yana jin jiki, tunda da bai bai ai bai yi gumin ba amma gumi ya fita in bakinsa ma kurma ne to ɗabi'a jikinsa zai nuna maka sun gamu an gamu an tafasa shi a ciki to tafasan nan kuwa an san cewa ya wani abu ne ake zuƙowa dole to wayannan shi ne wudawa har ko wala yadruku la haqiqatan li fawati basrihi saboda baya gani bai sani ba walai salahu min nari illa ihsasin bihar ko ihsas bahariha ba shi da wani abu sai dai motsin koginta da ta kusance shi jahilahu bi haqiqati amma ya jahilci menene asalin wutan wa qadau bi sihhati wujudiha yanke kuma ba shi da ingancin samuwanta wanti ya jiha an gairiya balle ya ce ai wani abu ne ja ko wani abu ne baki ai bai gani ba zai iya mayyazewa ya san wuta fari ne ko baki ne ko shudi ne ko rawaya ne bai san wuta haka ba ne fa haza gayatu ma tumtaz bihi zatu to wannan da shi ake gane zatin ubangiji subhanahu wataala an ashiya'i daga barin abubuwa fi hadal misali a wannan misali wa innama lil idraki lin nari yanda mutum zai gane wuta ruwayatan aini ya ganta bi aini basari da idon idansa ba irin wancan bane wa qadafu fiha da wanda wa inna man idraku linnari yanda zaka gane wuta ruwaita aini ha kaga idan ta bi aini basari ka ce ga ta nan jaci tana da kaza tana da kaza ba ana ganin haka ba wa qadafu fiha da kuma wanda aka jefa shi cikin wuta ta ya ta riku biha ta kona shi fa hadha huwa al-mudarku li haqiqatiha wanda aka jefa shi cikin wuta ta kona shi ai ya ba sanin su ɗaya da wuta ga wanda ya kalle ta ba. Ba ɗaya ba ne, walakin galabu ala haza, waye ya firin jaye? Kulna sai muka ce, falgayatul idrakil muhaƙiƙina isa matuƙa na diriskan almuhaƙiƙina masu malamai muhaƙiƙai isa matukansu minar zatil wujudi hubbiha fi zawatiha. So, zati a cikin zati abinda kawai ake gane ake gane sun san Allah shine wujudu hubbiha aga kana santa fi zawatihim aga son Allah ya bayyana a jikinka shine ake ganewa ka san Allah sanin Allah to ganin son da kake wa zatin to wannan shi ake ganewa ka san Allah ba wai ka san Allah na musha na ido bane ba la yurafa hakikatu an gane na wazalika wannan amrun sabul multaka abu ne mai wuyan saduwa mai wuyan saduwa la yudraku bil maqali ba a iya sanin Allah da maganan baki Allah ka san Allah na san shi eh eh kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan duk ba sanin Allah da wannan shi a ciki ne da aikinka anan ne ake gane ka san Allah a nan ne ake gane kasan Allah. Wani idraku mahiyata hissiyatun da riskan mahiyata hissiya fi zawatim a cikin zatin su a cikin zatin su mutanen ne ake ganewa. Hissiya wa ma'anawiya a fili za ga anirun bi amrihi ta'sil ila wa taqulu tazhara hubbuhu hadha la'amri fi qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan لا طاعته إن المحب لمن يحب مطيع إن المحب لمن يحب مطيع إذن مسوي yana son abu to bin sai yake masoyi na son abu bin abin yake to kaga shine asalin gaskiya to anan ne za a gane hissiya fi zawatin fahiya tana kasancewa wa in kana hujibatul khalqi ko da yake ta ta shiga akwai hijabi da halitta an nazar ilaiha ba a iya kallanta falil wasili wanda ya sadu da ita ita raka yana konewa ne eh saduwa da ita konewa ne saboda haka wa ru'ubun shadidun da tsoro ko mai tsanani wa wajalun min haibatin da kuma gigituwa saboda kwarjini na azmatiha buwayarsa wajalaliha da jalalanta fa hadha gayatu ma lahum wannan shine isa matukan wanda suka san Allah min zati akan sanin zatin Allah la za'idun babu kari akan haka babu kari akan haka almuhaqiquna kenan waliza yaqal yaqulu saboda haka ake cewa al'ajazu an darkil idraki idraku idan kace kai kai ka gane Allah baka gane ba to ka gane eh al'ajazu an darkil idraki idraku kace kai kai ka gane kawai sai ka ji kawai abin ya zama kanka ya kulle in ka tafi sai ka ji ka kulle to shi kenan idara ka rishi abin da ake nufi fafiza ya kulul musabbahu a nan ne mai tasiri yake cewa subhana man la wusula li ma'rifati sarki ya tabbata ga wanda baya saduwa da saninsa illa bil jahli bi ma'rifati sai jahilcin sanin ne yasa sanin jahilcinsa da sanin shi yasa sanin eh shi Ibrahim ya cewa balalun bi ainin laye ainu hidayatin eh babalun balalun bi ainin laye ainu hidayatin idan ka ce ka ka bace ka sami ainihin hakikan Allah to shine asalin shari'a eh bacewanka ka tafi ka tafi sai ka bace baka kana neman ka samu ka sadu zatin Allah kana tafiya ka bace yace ainihin hidayatin shine shirya ka samu ka samu kenan al ajazu an darkil idraki idraku ne dalalin bi ainin layi ainihin hidayatin wa iyaka wa naqdil muwaddi ila al bahsi shekar ka ce za ka yi wani dogon bincike ba a samu in ka zo gurin kawai ka tsaya ba a samu yawa rashin saninka da rashin samunka shine samun amma idan kana bincike a kai eh kana tafiya kai malamin abin ne ba wai akan hanya ba kawai mutum ya shiga tarbiyya na kwana goma sha biyar ko kwana ashirin ko kwana talatin ya fito yana maka wani mazurai wai ya san Allah ba abin da mutum ya sani ba abin da mutum ya sani kawai an nuna maka alif ne wannan shine ki din kofa na tafiya amma mutum ya tashi ta girman kai ya dinga ebo kaya ya ta jibga kansa shi arifi zance sanin Allah ba a riga ba ne sanin Allah kuma ba a rashin ado ba ne sanin Allah ba a baki ba ne sanin Allah a ciki ne a aikin ka ka gane Allah yaya ake ganin ka kake mu'amala da al'umma saboda Allah yaya soyayyar karshe a nan ne ake gane Allah ana ake ganewa wannan aribi ne amma ya yaya kushe ka ka fito kana ta hayaniya kuma ka ce ka san shi wannan ba shi bane Allah ya kiyaye subhana man la usul li ma'rifati illa bil jahl bi ma'rifati sarki ya tabbata ga man la usul li ma'rifati ba ka da hanyar saduwa da shi sai dai jahilcin ka ga sanin sa shi yasa ka sadu da shi al'ajazu an darkil idraki idraku wannan shine maganar sai na Abubakar Siddiq wa ma sifatu mun yi maganar zati kenan sai mu koma sifa wa ma sifatu al ilahiyya sifa ilahiyya lil arifin ga masana Allah fiha idrakul hissi shi ma ana riskansa ne a hissi la tukushafu al ibarat minhu shay'an shi ma ba a sanin haqiqatus sifatu eh shi ma la tukushafu al-ibaratu minhu shay'an ba a iya buɗa maka ibararsa inna ma yukushafu az-zawq wal hal zauki da hali shi yake sa ka gane shi kuma zauki ba makali bane a'a hali da zauki zauki ba makal bane ba magana bane a ji kake yi abun a jikinka ji zaka yi dai mutum zai ji ne to tun da mutum zai ji ne kaga ashe kenan a nan ne zai iya gane menene ke faruwa a ci menene ke faruwa kai ne za ka iya faɗa wannan ruwa an sa gishiri wannan ruwa an sa kanwa wannan ruwa an sa shiga duk an kawo su tas a gabanka ka nemi wanda bai taba sanin me ya siga ba bai taba sanin me ya gishiri ba bai taba sanin me ya siga ba ka bambanta mar ba tare da ya dandana ba a gwaggwada a gwaggwada saboda kar a karyata bayan Allah wanda bai taɓa sanin meye sunansa gishiri ba meye meye meye kanwa meye siga a zuba a ruwa a kawo mutum a ce kamar bayani ya gane ce kaga wannan bambancinsa shi ne mai kaza kaza kaza kamar bayani wannan ma kamar bayani wannan ma amma bai taba ba kaɗan har za ka ce yaya abin yake idan kana son ya fahimta ya ce sa hannu taɓa sa hannu a nan taɓa sa hannu a wannan taɓa yaya ka bambanta ya ce maka wannan yayi kaza shi zai faɗa maka to wannan shi ake kira zauki shi bayani baya sa ka riske shi sai ka shiga cikin gidan zauki kenan ka kuwa daga zaran ka sani duk wanda ka zo kai mar kai mar kai mar gwarancin ya kasa gane ya ce kai sai kun gamu da abin ba wani abin da ka iya gaya mar bayan haka in kuma kana son ka gaya mar ya gane to shigar da shi cikin kogin an gane to haka zauki yake to walhalu sai hali shi hali kamar yanzu hali yana zuwa mutum wani lokaci sai ka ji kana zaune sai ka ji wani abu ya baibaye ka na farin ciki ba ka da ko kwabo kuma kuma ka rasa menene kamar yadda halin yake zuwa maka ya baibaye ka na bakin ciki na farin ciki yana zuwa na bakin ciki yana zuwa za ka riski kanka kamar ka yi ihu saboda murna amma baka san me dalili ba me wannan abin in an barka tsawon lokaci za ka haukace ko bakin cikin ko farin cikin ko bakin cikin ko farin cikin hali ne ba makami ba ne yana zuwa ne ya tafi in ya tsaya aka barka akan haka ba za ka amfani ba in na farin ciki ne duk abin da ke wajen ka da kai kyauta da shi daga baya ka zo ka sake nema to haka ne to shi hali ne to kaga shi ma sai an nuna maka ga yadda abin yake in matukan ilimin ka bai kai nan ba duk abin da aka faɗa maka shi ma an maka rudu ne rudu sunan abin sai in abin ya zo ya same ka ne to ka ce oh irin wannan ne eh to lallai kuwa zaka ga ka ga wani abin da kake so ya faraita maka rai kai da kanka kawai sai kana dariya kai kadai kana girgiza kai kuma mahaukaci kawai a fili wanda ke kallon ka ce ga wancan ya haukaci shi kadai yana dariya shi kuma ya san menene yake ji hali ne to wannan shi ma yadda yake kenan wa misalin zalika misalin wannan fi shahidi a fili gashi nan ma ya kawo halawatul asali kaga shi ya kawo ma daɗin zuma wa sukar da sukari min mararatul hazali a kawo yanzu nan gurin na faɗa abin nan faɗa yanzu na jin mutane da wanda suka sani guna a kai ba a ƙauye kake ba a kai ne kawai dama nake tunani na ka sani eh na yau ai shi ne ai amma wa'annan aka ce musu guna ai kawai ka faɗa wani abu ne mai kama da idan ka ce gurji ka sake kai abin nan ka ce kankana kankana ma irin na mai duguri mai mai fari da abin nan amma ƙanana ƙanana su ne kuttun tawada kun san tawada wanda ake zubawa a cikin mai eh a yana ake zuba shi kwalba ko? kwalba ko? da to shi to shi yake kira toguna wannan aka sa shi nan shekara ɗari wannan abin da kake gani in ba fasa shi ba yana daɗewa yana riƙewa kuma daga duk wani abin da ka san haka wani karatu ne daban kan shiga guna wani abu ne mai ɗaci ɗacinsa ya kai ɗaci in kai in mutum ya yi aikinsa in kuka yi hannu da shi ba kai sa ba kai ma ɗacinsa ya zama ninka eh to dama kuma tashin kuma kala kala ne akwai mai tashi akwai wanda yake zaune a cikin abin to guna a ce ga zuma ga siga ga guna wasabar masalan a misali ma'al mulawhatul milhi to kuma ga masu gishiri ma'a hirfatul harifati ga masu sana'a daban-daban ma'al hamudatul hamidi ga ga abu mai tsani hamuda kaman ruwan majina shine hamudi hmm? ash-shadida al-hamuda idza farradna shahsan idan muka karanta wani daga cikin mu lam yazuk minha shay'an bai san zuma ba bai san sigari ba bai san guna ba a misali bai san gishiri ba bai san wannan hirfan ba bai san wannan tsamin ba lam yazuk minha shay'an bai kuma taba tabawa ba dukkan su bai taba su ba wala mai arif laha haqa'iqun ko bai san ta inda aka kawo abun ba misali duk an sa su a cikin ruwa ya qul lahu masalan ta ce man ahdirni ana haqiqatul nili ba na labarin gishiri tilmali cikin abin da aka sa masa wal murara wal wal mirarati ka bani labarin daci tilmarri cikin abu mai daci wa haqiqatul harifi ka bani labarin harif fi harifatin wa haƙiƙatar hamidi fil hawamidi wa haƙiƙatar halawati fil hulwi duk ka kawo ka jera masa ka ce ya kawo maka misalin su bayan bai san su ba ya zai ce maka to ni ka tambaye ni da yake na san su zan gaya maka saboda na san su to wanda bai sani ba ya za ka yi ka gaya masa to haka siffa take haka siffan zaci yake baya yiwa ka faɗa to fala shakka an ta ƙula lahu an na ƙula lahu sai mu ce masa al ibaratu la ta kashifu laka an haza shay'an ibaran ka ba za ta iya faɗa abinda baka san shi ba faka zalika la haqaiqu sifatil ilahiyya to haka ran sifofin ubangiji yake in baka shige shi baka san shi ba in baka shiga wannan ba shi ma baka san shi ba dan ka zo ka yi magana a baki wannan ba shi ba ne zauki da hali ne yake sa ake gane sifa shi ma ba magana ba ne la tu shafal ibaratu ana shi inna ma tu urafu haqa'iqa ana sanin hakikata ne da zauki wal hal sifa kenan an gane mun ji amsan zati mun ji amsan sifa yarsho jami'amsa to wayannan abin da ake nufi da sanin Allah kenan wannan hanyar ta nan ne ake sanin Allah idan mutum bai san wayannan ba babu abin da zaka iya gayawa mutane eh zaka ga tafiyarka abin da ake magana daban abin da kai kake gani daban kuma wannan shine hakikan abu ba a iya tambayar mutum ya faɗa zatin Allah banda sayyidina Rasulullahi ba wanda ya sani babu ko annabawa ba wanda ya sani duk wani muhakkiki wani waye waye duk yana tafiya ne kawai ala waje zauki wal his kaman yanda muka yi maganan baya makaho ne a cikin gida amma bai san komai ba an haife shi a makance rana ɗaya aka aka ɗauke shi a kawo shi kusa da wuta an haɗa wuta ana matsa ma shi zai baka labarin me yake ji amma bai san wuta ba tunda bai taɓa ganin ta ba bai taɓa taɓawa ba ba taɓa sashi a ciki ba in ma baya ji baya iya magana zai magantu a matsa da shi yau yana kokarin kaucewa ya ji abin da ba daidai ba to haka yake amma zai baka labarin ya ji dumi in bai baka labari ba ku matsa da shi an yi ma za ku ga jikinsa ya gaya muku zai mar magana lisanul hal zai yi magana za a ga gumi na fita a cikin shi wannan gumin kuma ya san ba shiga kogi ba ne ke sa fitar da gumi ko ba haka ba ne to kaga ɗabi'a ta nuna an yi maganu an magantu to wayannan Allah ce mai kirma wa amma ruju'u sifati kulla ila shay'in wahidin to sifa da ake mai da shi ya zama abu daya kun ga wannan an faɗi abubuwa da yawa a siffan sifa to shikenan ya za ya zamo sifa daya الجواب عن هذا abin shaujan ya ce anna sifatul wahidati sifa guda ɗaya allati tarji'u ila ajami a sifatun wanda ake mai da sifa ga baki danta fa tashiru bi sifatun wahidatin ta koma sifa ɗaya kullu yam kace hiya martabatul uluhiyya shine kawai a ce maka ilahu in an ce maka ilahu shikenan me yasa wai martabatul haqqi subhanahu wataala domin wai Allahu sunan Allah ne ko sifa ne isin martabatin ne Eh Allah sunan Allah ne ko sunan martaba ne? To na sunan Allah. Eh in sunan martaba ne to na sunan Allah. To ai martaba ne ake ce. To na sunan shi. ta yanzu ba ni bane na dawo almajiri ni a gaya mu Allahu sunan sunan Allah ne Allahu ko ismul martabati ne Allahu to idan sunan martaba ne to me sunan Allah shikenan to wannan shi ne ismul lahi azim da yake boye kun yi amsa shi ake nema a sani amma Allahu ismul martabati ne me sunansa shine ismul azim da kake cewa ake ismul azim ismul azim ina yake ina ka san shi malamin zahiri ina jin ka zaka ce ya ce huwallahu eh huwallahu mun yadda ba ma musu wannan ana magana ne a matsayin yara amma hakikatu ismihi me shi babu babu la yudrak illa khawasin keɓantattu a yin kasan sunan babin da aka faɗa Allah bai yabon ba ai shine ismullahi alazim shi yasa aka boye shi ka kama sunan shugaban ƙasa a gaban gwamna ka ce a turo ka yi maka abu sunan Allah ne ɓoye za ka zo ka fito da shi bai ba ba shi yasa shi ne ismul maktum ɓoye ne ba kowa ake ba ba ai kana samun wannan sunan to ka kubuta kaman ka ce kaman a ce na kaman Allah ya ce na rantsi da Allah ko me zaka yi daga yanzu kuma babu wani abu ka tsira haka ne ba ka samun ismillah al'azim a ce Allah da kai baya baya yi ka tafi ka tafi kenan to shi ma zan shiga malaman asararu malaman asararu kar ku ji abin da na faɗa ku ji sunaye an ce wannan ismul lalazin ismul lalazin part ne daga cikin ismul lalazin shi yasa ake ake ce masa ismul lalazin amma asalin ismul lalazin boyayye wanda ake nema na asararu part ne wani suna ɗaya ne harafi ɗaya ne a cikin shi a ce maka ismul lalazin ne gaba ki daya kuma ga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ce ismul lalazin wanda ya addu'a da shi an karba ga sunan la ilaha illallah wa da ga sunan dai suna nan da yawa zaka gani a hadisance Allahu la ilaha illa wa al-hayyul qayyum zaka ga ya hayyu ya qayyum ya rahmur rahimina ya kaza kaza kaza duk akwai suna ɗaya ne duk asara duk hakan ne duk inda aka ja kai aka kawo shin qur'ani harafi nawa ne qur'ani gaba daya harafi nawa ne Na'am? To duk ka bar shi duk 27 ne. To dama ina aka fita da wani alkurani ya wuce nan. To, saboda haka a cikin wannan harafan sunan suke, a cikinsu ne. wanne ne a cikin haraban saboda haka malaman furufu daban muqaddiyatu malaman hisabi daban muhassibatu malaman aufaku daban malaman asararu daban malaman kaza daban malaman fiqhu daban malaman nahwu daban malaman kaza daban duk a cikin wannan harafan ne guda 27 ko asa ya shiga nema na bar ku lafiya ko ba yanzu ba sai kun yi sai kun yi aiki waya martaba talaqi ko wani sirri ya sifatin wayar kullum iya martabatul uluhiyya shi yasa martabatul uluhiyya waya marta zan kira na ƙara sa karatu zan kira zan zo kuma insha Allah fal uluhiyya sifatun wahidatun uluhiyya sifa ce guda daya wa haqiqataha kuma ita ce haqiqa tujahu jami'a gairihi ilai ana fuskantar da dukkan waninsa zuwa gare shi ne bil ibadati da ibada wajen wa Allahu wal hudu'u wa tazallul kaskantar da kai da tawadu'u wata sagiru ka zamo kankani li azmatihi wa jalalihi saboda girmansa da buwayensa wa hadhihi sifatu wannan sifa ma'udatiha tare da ita kaɗai ce istagara kan jami'al mawjuda ta ta shigar da dukkan wani kasancece fala yashazu anha babu wanda ya fita bayan ilahiya a cikin sifofin gaba daya a uluhiyya zai dawo ya tattare fala yashazu anha ba a ce akwai wani suna shazi harijan an ilahiya sifa su ba zai sifatul wahida sannan wannan sifar guda daya haka ne wayyal uluhiyya ita ce Allahu la yashu ittisaful haqqi biha subhanahu wata'ala baya ingantuwa a siffanta ubangiji biha subhanahu illa idza tasawu bi jami'i sifati baka cewa ita kadai ne duk komai sai ya dawo cikin nan gurin al-kamaliyya bangaren kamala wal asma'il kamaliyya da sunaye na kamala aidan falau in adam min ha sifatun da za a rasa wani sifa a cikin Allahu au ismin ko a rasa wani suna daga cikin Allah subhanahu wata'ala lam yasib ittisabu bil uluhiyya da Allah bai zama Allah ba karatu ya daure shi Allah wato ar-rahman sunan Allah ne to kuma ba suna bane kina ka gani to al-musawwir fa al-ghaffar fa ka kai kudi inda za ka kai za ka ga ya fito da abubuwa guda biyu ne suna ne sifa suna ne sifa shi yasa abdulrahmani abdul abdul abdul abdul haƙƙi inda da hali ma ya ce abdul mauti tun da almauti sunan Allah ne abdul hayi da haka ne dukka dai abin da za ka kawo kam ga baki ɗaya za ka ga suna ne da sifa suke tafiya saboda haka a ƙarƙashin ina suke saboda haka huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ka gani allazi la ilaha illa sai maimaita hu sai ce arrahmanu to ka fahimta kaga an fitar da uluhiyya kafin kowane suna zai ta'alliki da shi to in aka samu wani suna ko wani sifa da bai fito daga cikin hu ba to babu shi saboda haka to ba na Allah ba ne to babu wannan abun saboda haka Allah ya zamo Allah da Allah kowa ya san shi da Allah shine kamar majma'u majma'i haka matattara yawwa shi an gane hakan ta yi ƙarshen karatun kenan ba falawin adam min sifatun da za a nemi wani sifa a rasa au ismun ko a nemi wani suna a rasa subhanahu wa ta'ala lan yasir ittisamu bil uluhiyya da bai sifantu da siffa na uluhiyya ba قلنا هذا هو مرجع الصفات إلى صفات الواحدة فنندعنا مكاشي musawwirun shine Allahu hayyun nan shine Allahu qayyumun nan shine Allahu ganiyun shine Allahu mumitu shine Allahu haka zaka dinga dawowa to ashe kaga ta'addudu sifati ya dawo abu daya kaga saboda haka siffofin koda sun shiga baharu da yawa to amma abu ɗaya ne ɗayan kuma shine Allahu to wannan abin da yasa tambaye ku shin martabatul uluhiyya in an ce Allahu Allahu shine sunan Allah wannan kuma shine matakin tafiya sanin Allah a cikin ma'arifa amma ai ka zo nan gurin ka kai ne haya a matsayin zahiri ka kai ne haya to wajen ba wajen malaman ur'arifai masana Allah su kuma daga nan da ka fara daga nan da ka fara ai ma alimtu lakum rabban gairi ana ma alimtu lakum ilahan gairi ana rabbukum al'ala shi kuma wannan wani rikici ne daban in na tsokana ne yana son a ganar da kai ka gane babu wani abin da ya kai sai shi Allah. Allah ce mai kyau. Yanzu za mu tashi wannan sai ranar talata maki na insha Allah. Domin ranar Monday za mu yi tafiya, insha Allah. Jaya Rasulullah. Za mu tashi al-maghfiratul waqi'ati fil fatihi inna fatana laka fatahan mubina liyaghfira laka liyaghfira Allahu laka liya gafirun lawa laka ma ta kaddama to mafiratan din wacce ce Allah yake nufi
wannan ayar da ɗan tabanci na na tsallake lake na an wuce ta hada a kawo
wane ne wannan da ya fi sallawa na ba ta ana na ba ta mubinin da ya fi sallawa ma ta shi kuma wani rikici ne a nan daban shi kuma ba a wancan ba wancan ya sake ka yi ai ya gama a shi kuma nan abin da zai zo ai waɗansu har yanzu suna ganin annabi muhammadu yana da laifi tun da allah ya ce ya gafarta masa an taɓa gafarta wa wanda ba yi da laifi yawancin wahabiyawa a haka suka tafi yawanci a haka suka tafi tun da ai Allah ya ce ya gafarta masa to ai yayi laifi ne tukunna aka gafarta masa kuma ba su fahimci ma yanda abin yake ba to a sufanci ne za ga me yasa Allah ya ce masa kuma ina ya faɗa a hudaybiya ne ko fatawa makkata a bayatul zuwan ko hudaybiya me bambancin wannan da wancan in a makka ne in a wannan ne me yasa aka faɗa to wannan shine karatun zamu zo mu shige shi insha Allah Allah ka ba mu nasara wayannan sun da su hallale maka abubuwa ka daina samun kwarzaba da mayata na rashin ganin girman annabi eh amma ma dama baka fahimci wayannan karatutukan ba to annabin ma shi mas'uli ne kai akwai bangaren tuhuma a wajen mutum wanda suke wa annabi yawancin haka suke tafiya shi yasa sufaye suke ganin duk wanda ba bai bi malaman ɗariƙa ba to akwai alaman tambaya kansa domin zai iya faduwa bai san ma ya faɗi ba zai iya tuhuman annabi yana ganin ba komai ba Allah kiyaye kuma a fahimtar su sakiniya eh fahimtar ci sakiniya marar lafiya ba ta da lafiya eh bai warke ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم صلاة تملأ العزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما سلم كواحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح